الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata 29 ga watan sha'aban ko 28 ga watan sha'aban hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha biyar ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad بن عبد السلام ابن تيمية الحراني أبو العباس الدمشقي Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi tarihin da muka ɗibo a cikin rijalul fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abulhassan ali alhassani annadwi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda 'yan uwa suka sani sakamakon karkare karatun manzumatul lamiya tare da sharhinta muka yi alkawarin yi ma littafin muqaddima da wannan yalwataccen tarihi na mawallafin littafin ibn taimiyya kuma a lokaci ɗaya ya zame mana shimfida da sharan fage na littafin wannan bijimin malami da za mu tasa a gaba muna karantawa muna miƙa ƙoƙon baronmu ga mai kowa mai komi kamar yadda ya ba mu daman karanta wancan littafi lafiya haka muke roƙon yi mana baiwa na lafiya da tsawon rayuwa mu ga ƙarshen wannan tarihi da littafin da za mu sa a gaba lafiya kamar yadda muka faɗa tarihin ibn taimiyya in ka so ka ce jami'a ce mai zaman kanta yanzu ana cikin karatun tarihin ne jiyan da malam cancag ya ɗauke mu ya kai mu kuma duniyar aƙida yana ƙoƙarin fayyacewa da bayyana mana wani matsala ƙwaya ɗaya da ibn taimiyya ya fara fuskanta musamman a garinsu da kuma irin rikita-rikitan da malamai suka so su sa kansu da gangar domin irin muguwar aƙidan da ke ɗamfare a cikin zukatansu suka ga kuma ibn taimiyya ya zo yana son ya tabbatar da aƙidar annabi sai suka zare kan sakalin fada da shi mun ji a baya sun daren mashaksiyan shi a mai ƙarya iri kaza a mai ƙage iri kaza saboda a hada shi rikici da mutanen gari yana daga cikin ɗabi'un 'yan bida'a na da da na yanzu ɗabi'un 'yan son zuciya da maƙiya gaskiya idan suka tsokano rikici da malamai sai su yi ƙoƙarin gayyato jahilan gari cikin rikicin shi jahili bayan da za a haɗa shi rikici da malami rikici na ilimi sai dai a haɗa shi rikici da malami ta hanyar taɓa shaksiyar malamin ta hanyar a mai ƙage ko a mai ƙazafi ko a mai sharri ko a mai wani abu dai da jahili yana da daman yi magana a kai idan aka ɗauko matsala na ilimi jahili na da daman ya ce ka sa ma mubtada da khabari wasali ba daidai ba ne aiki ma za ka bashi yanzu sai ka fayyace mai shi menene mubtada menene khabari kuma wani wasali ke ɗauka shin idan wasu haraffa suka taso shi gaba suna canza shi ko ba sa canza shi ana sanya mai ma'arifa ko ba a sa mai ina da ina ne ake kaɗe mai ma'arifa to duk wannan ka sa jahili cikin matsala ba zai shiga ba shi abin da yake so menene zai zama authority a kai shine akala ma malami abin da yake zai iya magana dangane da abin da ya shafi shaksiyar shi kun gano wannan da kyau ko ko dai a ce mai barawo ko a ce mai mazinaci ko a ce mai makaryaci ko a ce mai abin da dai kowane jahili yana da daman shi ma ya magana a kai to shine aka ɗibi kazabce kazabce iri iri aka jefa ma ibnu taymiya irin yanda muka ji an yi ma annabawan farko duk wani ba annabe da ya zo sai da aka nemi maganan da za a kala mai domin ya fada hadare cikin gama garin gari mataki na biyu sai kuma a jefe shi da matsala ta aƙida wannan kuma so ake hada shi rigima da shugabannin gari sarakuna masu iddi'a'in kare addinin annabi domin suna da'awan cewa su ne sarakunan musulunci sannan hada shi fada da sauran malamai ko dai karatunsu bai kai wajen ba ko ya kai sun son zuciya ko kuma yana fada kai tsaye da mummunar aƙidansu duk wannan yana daga abin da suka daramma shaksiya da kuma aƙida na ibn taimiyya ana cikin wannan matsala ba ta ƙare ba sai ga mutanen hama sun rubuto tambayoyi da suke son ibn timiya ya ansa masu na aƙida dangane da abin da ya shafi siffofin Allah maɗaukakin sarki nan fa sai aka ƙara mataɓan ruwa ibn timiya ya rubuta fatuwal hamawiyyatul kubra mala yake cewa bata wuce falle hamsin ba a wancan lokaci amma ji sharhin da hamad at-tuwaijiri ya mata sharhi sussuƙeƙen littafi ga yanan jama'a mun fahimci wannan wannan ba shi ne kaɗai sharhi da ta'aliki da ababen da aka yi mahamawiyya ba suna da yawan gaske saboda kamar yadda za mu zo za mu ji duk wani abin da wani ahalus sunna zai faɗi don ƙane da aƙida to ibn taimiyya ya wakilce shi wajen faɗi allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine mala yake cewa ثم إنه أثبت بالدلائل أن المتكلمين المتأخرين اندفعوا بتأثير الفلسفة اليونانية وشيء من المغالاة في التنزيه إلى تأويل هذه الصفات تأويلا بعيدا عن حقيقة اللغة كما عندما يدعو من بياني أبايا شوى ينزل يو ko da ba ka da ilimi ya zan ba ka da hankali a ce Allah da annabin shi da sahabbai da tabi'ai khairul quruni da malaman farko duk waɗannan su gaza bayyana aƙidan ahlus sunna dangane da abin da ya shafi sufofin Allah sai a ce wai wasu maguzawa ne na Greek da Yahudu da waɗanda suke bin falsafa cikakkun maguzawan da ba su da addini su ne za su zo su fayyace ma musulmi siffan Allah wannan abin ba abu ne mai yiwa ba ibn timiya ya kawo hujjoji cikin alkur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah da fassaran malaman farko kai hatta da fassaran da malamai ilmul kalam ɗin ma suka yi ma waɗannan nusus ɗin suka tabbatar da su da matabbaciyar da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai suka yi musu to ibn taymiya kaman ya ritsa bid'a da yan bid'a ne a loko sai ya zama in sun yi nan in sun bi nan in sun bi can to duk ya biya taro su ba su da inda za su motsa to za ka zo ka ji irin sharri da irin ƙage da irin cin mutunci da gayyan haɗin kai da aka yi mashi mun gano wannan da kyau ko ko na can da ko na nan da na tudu da na gangare duk ku zo mu hada ƙarfi da ƙarfe don ku san kisan baƙi sai gayya jama'a mun gano wannan da kyau ku don kowane ɗaya ya ware ba zai iya ba to dole sai an yi gama ɗeji ina fatan mun gano wannan da kyau sai an zo da alliance sai an yi ahazab sai an yi maja kenan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa summa innahu athbata bid-dala'il sannan ibnu taymiya ya biya tabbatar da waɗannan siffofi na Allah maɗaukakin sarki a bisa yanda ya tabbatar wa kanshi a bisa yanda annabi ya tabbatar a bisa fahimtar annabi da sahabbai da malaman farko ta hanyar kwararo hujjoji da dalilai annal mutakallimina almutaakhirin ya tabbatar da cewa malaman ilmul kalam musamman 'yan baya mun ji cewa ƙudama'u su ga abin da suke a kai mutaakhirina su kuma sai ya tabbatar da abin da suke a kai ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau ku? mala ya ce in taba'un dafa'u su waɗannan 'yan baya sai suka afka bi ta'asirin falsafatul yunaniya ta hanyar falsafa na greek maguzawa ne fa suna ƙoƙarin tabbatar da abin da ya shafi fassaran siffofi na allah da sunayen allah da tsaban tunani da molanka aka waye gari wai musulmi da wannan ne za su fassara alkur'ani da sunna shine ibn timiya ya tabbatar da cewa su waɗannan mutaakhirin to ba kan daidai suke ba wa she'un minal mughalat kuma ya tabbatar da irin yadda suke wuce gona da iri fit tanzihi wai wajen tsarkake Allah madaukakin sarki gudun su siffanta Allah da siffan da ya siffanta kanshi da shi don kasa siffanta shi da siffan ɗan adam wai ana neman a gudu ne kawai sai aka fada ma abun tsoron ila ta'awil hazi sifat sai so koma suna murɗe ma'anan waɗannan siffofi na Allah ta'awilan ba'idan tawilin da ya nisanci gaskiya an haƙiƙatin loga in ma ka ɗauko yaren larabci lugar to tawilin da suke ya saba ma loga kaji ibn taimiyya malam mutumin da yake cin gyaran siba waihi da dukkanin malaman da suka goge suka kware hatta tsaban yaren ma shi yasa ya ce abin da ma suke ƙoƙarin yi wai don su tsarkake Allah maɗaukin sarki sai suka gudu ba su tsira ba sai ya zama hatta ma fassara da bayanin da suke ya saba maluga in aka ce yadu a larabce mai yadu hannu su sai su ce ƙarfi sai a ce ahab ai shago ma na da ƙarfi zaki ma na da ƙarfi ai kaza ma na da ƙarfi to yanzu kun ƙoƙarin ku kauce masiffanta Allah da hannu ne kuka ce ƙarfi to kuma ga bayi daga cikin bayin Allah su ma suna da me ƙarfi to me amfanin tawilin ku tabbatar da abin da ya tabbatar ma kanshi da cewa Allah yana da hannu amma sai ku kawo ƙa'idan Qur'ani cewa laysa kamislihi shay'un ba wani abu irin Allah hannun ba irin na ɗan adam ba hannun ba irin na dabba ba hannun ba irin na tsirai ba ba irin na komi ba domin shi Allah ba a buga mai misali kuma bai kama da kowa ba komi ma bai kama da shi ba wannan mutum ya zauna lafiya kun gano wannan da kyau ku wa fahamu sahaba sannan abin da suka kawo ya saba ma haƙiƙan fahimtar sahabbai domin sahabbai ne ke raye sanda alkur'ani ke sauka kuma su ne almajiran farko da su koyi alkur'anin daga bakin annabi ya yi masu bayani ya yi masu fassara su suka fara jin hadisi kafin wani ya ji suka fahimci haka daga annabi allah ya ga fahimtansu da imaninsu ya ce ya yi ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum waɗannan sunaye da siffofi na allah suna daga cikin addinin da allah ya ce ya cika shi kuma ya ce duk wanda ya nemi wani addini ba wannan ba Allah ba zai karɓa ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk abin da kai Allah ba zai karɓa ba sai kai irin na sahabbai fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad tadaw ina fatan mun gano wannan da kyau amma duk wanda ya bota hanya ba ta mumine ba Allah ya ce ni wallahi ma tawalla wa nislihi jahannama wa sa'at masira wa nususul hadith sannan suka saba ma nassoshin hadisi bu'udan sha'inan suka nisanci abin da fahimtar sahabbai da nassosin hadisai da lura suke a kai fahimta manisanciya masa hududin nafi wata tsele sai suka fada cikin haddi na korewa da musa sufofin Allah baki daya wai kokarin a kara Allah sai kuma aka yi kokari aka jefa mai abin da ba nashi ba an fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu malai ce innahum ibta'idu fi zalika an mazhabis salaf wannan karambani da wannan shiga abin da ya fi ƙarfin iliminsu da suka yi ibta'idu sai ya nisanta su suka nisanta an mazhabis salaf daga mazhabin magabata na ƙwarai min al'ulama daga cikin malaman al'umma wa immatu sunna da kuma jagororin sunna kai wal mutakallimina hadda kakanninsu na daure wanda suke kan asalin ilimin bai gurɓace ba sun tabbatar da waɗannan siffofi a bisa tabbatar wanda annabi da sahabbai suka yi masu almutaqaddimina anfusihim waɗanda su da kan sun san waɗancan mutakallimina kudama to magabatansu ne hatta ja'alu yatakallamuna anis salaf wannan kyaman fahimtar magabata na ƙware da suka yi wannan sai ya kai su suna yin maganganun ɓatanci maganganun cin mutunci ga magabata ma yuzuri bi ilmihim wanda wannan ya kai su zuwa ga raini da ɓatanci da kuma wulaƙantar da ilimin magabatan yana daga cikin alaman da ake gane ɗan bida'a shine ƙoƙarin ɓatanci ga magabacin shi ɗabi'unsu ne gashi ibn taimiyya yana tabbatar mana ƙin gaskiya da musun abin da Allah da annabi suka karantar da al'umma kamar yadda Allah ya saukar cikin alkur'ani annabi ya fassara cikin ingantattun hadisai sahabbai suka fahimta suka isar ga ‘yan baya kyaman wannan ya kai su zuwa ga hatta cin mutuncin magabata da raina su da wulakanta su da bayyana cewa ba ma ilimi suke yi ba mun gano wannan da kyau ku wannan shine ɗabi'un 'yan bid'a na da da kuma yanzu jama'ar annabi kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu amma man ya akhudha a bi khittatil baliga duk wanda ya kokarin yin dabara daga cikin su fa yaqulu sai gaje na cewa inna tariqatas salaf kaga hanyar da magabatanmu suka bi aslamu wannan shi ya fi kubuta wa tariqatul khalab hanyar 'yan baya a'lamu kuma ilimi ya fi yawa ciki yanzu 'yan baya sun fi na farko ilimi kenan eh 'yan bayan a ina suka sami ilimin ta ya za a yi kafin magabacinka da ya koya ma ilimi ta ina ina ke wannan rashin hankalin jama'a mun gano wannan kamar fa yanzu ka ce kana da wanda ya fi annabi ilimi ne ko ka ce kana da wanda ya fi sabai ilimi ko tabi'ai ko atba'u tabi'ina haka haka haka halun majara akwai ba zai yiwu ba shine suke kokarin batanci da cin mutunci ga magabata sai suna amfani da waɗannan ibarat tariqatu salaf aslam wa adiyak shine ka'idan akwai kubuta amma akwai me akwai kunci wa tariqatul khalaf hanyar yan baya a'lamu wa abiyan yafi ilimi yafi kuma fito da al'amara sarari wannan bata ne wa amma masu dabara da wayo ne wanda ba za su fito karara su ci mutuncin magabata ba to suke amfani da irin waɗannan kalmomin mala ya ce wala shakka anna hadhal kalam babu ko tambaba cewa wannan magana mabniyun alal jahal gaba daya an gina shi akan jahilci ne kai tunanin wanda ya gabace kama bai iya ba ko bai sani ba ko bai dace ba ko shi ba kowa ba ne ita kanta wannan maganan an gina ta da me da jahilci ne ka a ce wai jahili ne fuduk min awwalihi ila akhirih wai shine aka aje wai shine ke asesin malamai shine wanda zai rika gwada malamai da card reader din shi wai malami yana kan turba ko ko bai kan turba yana kan da'awan salafiya ko ko bai kai yana kan manhaji ko ko bai kan ma- wai jahili ne zai wannan tun da aka yi duniya ba taɓa wannan rashin hankalin ba jama'a mun gano wannan da kyau ku shi ne mala ya ce kai da jin wannan magana magana ce wacce mabniyun alal jahali an gina ta ne akan tsuran jahilci bi makanati salaf an jahilci matsayin magabata wa haƙiƙatihim da kuma haƙiƙan yadda suke wa dalilun ala qillati ilmihim kuma wannan yana nuni zuwa ga cewa wai su magabata ma ba su da wani ilimi in banda shiriri ta ba abin da suke akai fa inna salaf inna ma kanu ala ilmin jammin bi shari'a mala yace to fa ga sani magabata na kwarai waɗanda muka koya daga wajensu to suna nan tare da ilimi mai yawan gaske na shari'a wa aina furuha falasifatul yunan sanda waɗancan ke tattare da wannan ilimi na shari'a su waɗannan da suka ɗibo falsafa na maguzawan greek suna ina mala ya ce walmulattikina walmultakituna min futati maddatul hunudi wal furs da kuma waɗanda suke zuwa tsatsaga da tsinta na irin abubuwa a cikin ma'ida a cikin faranti da teburin yahudawa da mutanen indiya da farisa min warasatul anbiya alwal almutaqaddimina suna ina ina iliminsu yake za a hada su da waɗanda su suka gaji annabawa malaman da suka gabata wal khulafa'ur rusul da kuma halifofin manzanni wa hamalatul kitabi was sunna kuma waɗanda su ne maɗauka alkur'ani da sunna fi ma'arifatul ilahiyya wajen tsaban sanin Allah wa tafahumil asma'i wa sifat da kuma wajen fahimtar alkur'ani da sunna zaka hada da waɗanda suke tsatsaga daga faranti da teburi na yahudawa da maguzawan greek da farisawa masu boton wuta waɗannan ne za zo maka da ilimi su bayyana maka wai ga aƙida na ƙware da za ka ƙudurce irin wannan ɓannan ne fa za a ɗauki wani turin jahili wai sai a ce waɗannan jahilan wai su ne wanda suke sa ido wai suke gadin aƙida da manhaji jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko a wannan al'amari an yaba cin amana a nan an fahimci wannan da kyau ko za mu zo za mu karanta ire-iren waɗannan abubuwa da suka faru da ta ibn taymiya kan shi sai ya gane qur'ani da ya ce wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas abin da ke dawo mutane kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu amma in ka fahimci duk waɗannan bayanan da ibn taymiya ya zo ya tabbatar da su hankalin masu hankali suna ganewa ko ba su ganewa to shine dole a nemo abin da za a yarfa mai domin a kora jahilai daga gare shi a kora al'umma masu hankali daga gare shi cin da an ce ba mutumin kirki ba ne ga muguntan shi ga cutan shi ga rashin gaskiyan shi ga ha'incin shi ga fasikancin shi ga kaza ga kaza ga kaza kuma na ƙarya don cimma manufa mummuna an gane wannan da kyau jama'a Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce inna aqwalal falasifa wal mutakallimina inda rahilihim min ad-dunya amma su waɗancan da suka ci kasuwa na wancan ilimi na falsafa ilmul kalam da kuma ƙoƙarin ɓatanci da cin mutuncin magabata ka sani inda rahilihim minar duniya nan ake gane matsalan siyayin da suka tashi barin duniya alhaki ne duk wanda ya ɗauki alhakin wani ko ka bar shi ko da ya ci ya more yanzu an mai tafi ko to allah ya kai mu ranar mutuwa mun gano wannan da kyau ku ai a jama bainana wa bainahum shuhudul janaiz a ja wannan gefe Allah ya kai mu ranar mutuwa a lokacin alhaki zai biyo su yanda ka san dan kuikuyo yana bin me shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan shine irin musibobi da bala'in da za a tsinci kansu wanda kare ba zai ci ba shi sa karka yadda ka zama direba na cin mutuncin al'umma ka zama mai ƙoƙarin ɓatanci ga al'umma allahi ran da wannan abin ya bi ka za ka sha mamaki kuma duk wanda yake ma wannan ko abin da ya zama mai wajibi shine ya haƙuri duk wani hayaniya da duk wani rigima da duk wani fitina menene iska ne fa yana wucewa yana nan misalin wannan misalin siyasan da ya wuce dan allah yau ina siyasan eh kamar bikin sallah ne duk wanda ya je ci bashi ko ya je hayaniya da sallah biki ɗaya rana ne za ta wuce ta bar wawa da bashi haka siyasa take biki ɗaya rana ta wuce ta bar wawa da gaba ana gano wannan da kyau jama'ar annabi shi sa mala ya ce rabu da su su waɗannan wanda suka bi ilmul kalam yayin da suka zo barin duniya tashhadu ala annahum kanu nadimina kai da kanka za ka shaida cewa sun fada cikin nadama ala taqayyiratihim a bisa abubuwan da su da kan suke tabbatarwa ha'imina ala wujuhihim za ka same su kife ba su ma san abin da suke yi ba su buga nan su buga nan cikin ɗimuwa da ruɗani wa bakina ala khaibatihim za ka same suna kuka cikin haibansu hatta kala ba'duhum har sai da aka samu wani daga cikinsu yana cewa innani lam addakhir tsola hayati suwal qila wal ya ce wallahi gaba ɗaya na ɓata rayuwana ba abin da yake cikin rayuwana sai an ce an ce kun gano wannan da kyau ku ɗaya daga cikin matsalan da muke fuskanta ga wanda sun koza su malanta shine Allah ya mana baiwan muna iya kutsawa mu ɗibo dalili da hujja mu ce gashi su kuma abin da mai gidan ya mutu yana fada da shi shine ƙala fulan ƙala fulan shi kuma suka ɗauko suna mashi exactly abin da faɗan fodiyo ya gama fada da shi duka shi a komo ana yayina a kabarin shi mun gano wannan da kyau ko yanzu mala albani ba ƙara rayuwar shi yake yana fada da masu kafa hujja da maganganun mutane ba tare da dalili ba ko ba ka yake yi ba yana fada da malaman fikihu na ƙasan nan wanda suke kawo dalili biduna ma'arifatar dalili ba ana nan ko ba yi amma yanzu fa in kai magana ka kawo dalili sai wani jahili sai zo sai ce maka ai a kasar kaza an ce kaza sai ka ce wannan maganan ba daidai bane sai ɗaukar ridda kai mun gano wannan da kyau ko sai ɗaukar ridda kai kenan dalili muke bi koko muna bin abin da ba dalili ba ne yau dai da a ce jama'a ba mu san malam ba tsintan shi muka a titi ko shekara uku ne haɗuwanmu da shi ko goma ko sha biyar sai a gaya mana wannan an gane wannan da kyau jama'a dare ba sa abin da suke ba ba wanda zai kawo mana wannan ɗarika ta banza ta wofi in mutum ya zama bai da ƙoƙari da himma da ƙwazon da zai iya binciko dalili ya ja baki ya mutane shiru kawai amma ba magana ce yanzu ba za a kaba hujja da malamu ba za a kaba hujja da shi ba saboda shi ba qur'ani bane shi ba hadisi bane za a kaba hujja da shi ne inda ya daidai da alqur'ani da hadisi wannan wata dariƙa ce kawai ke sa mai da mutane kuma ba wanda ya isa wallahi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba wanda ya isa mana wannan abubuwan ya kare rayuwar shi yana darar mikiya akan maganganu marasa dalili wanda ake danganta ma imam malik ake danganta ma shafi'i da ahmad dan hambali da manyan malamai irin su malam abubakar mamudu gumi duk abin da ya kawo na dalilin da ya saba ya kawar da shi wai nan sai mutum ya zo da nassi ba karara kata iyu subuti kata iyu dilala sai mutum kawai sai zaka ba sai an kadar da ita kai magana sai ce wai suna bibiyan wai wai manhaji ne manhaji khawariji Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu dole ne a faɗakar da al'umma wannan cin amanan sai dai ran da muka daina numfashi Allah sannan za a yi ta amma muna rayu ba wanda ya isa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ita yadda awan za mu tsare mun gano wannan da kyau ko duk wani abu kuma a ji a ta yi Allah shiryar da mu diro waɗannan abubuwan ne fa yanzu ba maganan malamai ne ibn taymiya ke ragargazawa ba wanda suka saba duk mutumin da yake son ya cin amana kawai sai je sai ya makale a jikin wani abu in an harbo sai kara abin nan Allah ka shirya da mu malai ce wa ƙala akar wanda daga cikinsu ya ce laƙadar da yi atul hayati fi haudu baharin la sahila lahu ya ce ya ɓata lokacin shi gaba ɗaya da ya kutsa wani tekun da bai da gefe mahala ya ce na kaftu fi sahara mu'arridan ala ulumil islam ya ce ya afka wani irin filin allah kullum raddi yake akan ilmomin musulunci wala adari ma za sa ya kunu masiri ya ce wallahi bai san inda makoman shi zai kasance ba iza lam ya akhidillahu biyade wayan Allah bai rike mai hannun shi ba shi bai san yanda za a yi da shi a lahira ba ya shiga uku ya gama kadewa in dai Allah bai yafe mashi ba ashhadu annani amutu ala aqidati ummi yace ya shaida shi yanzu bai ma sa aqidan shi ba amma kan aqidan uwar shi zai mutu shi ne ta Allah maɗaukin sarki ya taimake ta ‘yan ta kife ba su lalata mata ƙida ba an fahimci wannan da kyau ku? Allah ya tsare mana imaninmu ma'ala yake cewa wa hazil fatwa ɗaya ta wancan fatwa na hamawiyya risalatun azima mustaqilla ya ƙaramin littafi ne wanda yake da girman daraja ilmiya wacce take cike da ilimi mustaqilla تتجلى فيها خصائص الشيخ الإسلام ابن تيمية wanda a cikinta akwai bayani dangane da gogewa da ƙwarewa na shekul islam ibn taimiyya wa ta'alifihi bi wuduhin sannan kuma dukkanin littattafan ibn taimiyya ita wannan fatwa na hamawiyya ta ƙara fito da su sadari na akwai littattafan da ya rubuta ma ba da labarinsu amma sanda wannan littafi ya bayyana sai aka nemo su فإن السهولة وقوة الاستدلال kasantuwar littafin akwai sauƙin karantawa da kuma kafa dalili mai ƙarfin gasken da ba iya hankaɗe shi wal khitaba da kuma maganganu na tabbas wa husnul istishhadi bil kitabi was sunna da kuma iyawa wajen kafa hujja da alqur'ani da sunna wa jaddatul uslub da kuma irin uslubi mai kyan gaske wal khitabi ila al aqal da ko magana mai kama hankali da yake kawa walirtijal da maganganu na hikima wa adamu takalluf kuma babu kallafa zance kun gano wannan da kyau ko ya daga ci abin da jama'a da dama suka kasa fahimtar me yasa ake sauraron mu na farko ka gyara aqidanka na bi ka yi dan Allah na uku ya zama kana da ilimi na hudu ya zama to yanda kake isar da sakon babu takallufi mun gano wannan da kyau ko babu takallufi in ga za da kallafi ba inda za ka mala ya ce wal ma'alumatit tarihiyya da kuma irin yadda yake zuwa da abubuwa na tarihi yana buga misali da su wan naqadul lazi' da kuma naƙadi wanda yake fara ɗaya mai ji zai gane cewa lallai an naƙada wannan abin da ake naƙadin ne lil mutakallimin wal falasifa da yanda yake malaman ilmul kalam malaman falsafa naƙadi kai tsaye kullu zalika khasa'isun tatamayyazu biha hadhihi risala malai ce duk waɗannan wasu abubuwa ne wanda ya sa wannan littafi na fatwal hamawiyya ya zan ɗaya tamkar da dubu ya fice akan sauran littattafai bainama khallat minha ammatul kutub allati ulifat allati ulifat fi hadha ahad abun mamaki wannan littafi na ibnu taymiya ya zai zama ɗaya tamkar da dubu a tsakankanin littattafan da aka rubuta a wannan zamani wala siyama kutubul fatawa musamman ma littattafan fatoyi da ake rubuta suna cin kasuwa allati kanat tu'allafu bil lughatil fiqhiyya wanda ake rubuta su domin ba da fatawa akan abin da ya shafi fiqhu wa mustalahatiha da kuma mustalahat na fiqhu su ake yayi a lokacin sai ga ibn taimiyya ya zo ya rubuta wannan littafi na aƙida da ake bukata duk jama'a sai su koma ma al'amarin kun gano wannan da kyau ko to ka san ko za su bar shi ya sarara Allah ba zai taba yiwa ba mun gano wannan da kyau ko kawai misali ubanku ne ya mutu ya barku a raba muku yan gadon da za a raba muku duk kowa sai ya cinye nashi kai kuma ka alkinta kana zuwa kasuwa kana ɗan riritawa to sai ka haƙura da batancin ‘yan uba jama'a mun gano wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu li'awwal marra mala ya ce a karan farko zahara shekul islam ibn taimiyya fi hazil fatwa ka mudafin qawiyin an al'aqidatin lati kanad aqidatin salaf sai zama yadda ka san shi ne gwarzo kwaya ɗaya wanda babu irin shi wanda ya tsaya yake tinkaran 'yan bida'a domin kare wannan aƙida na magabata na ƙwarai sai zama babu wani bango daga cikin bangaye da ke iya tinkaran ibn taimiyya a wancan lokacin don ya zama kamar shi ke kare aƙidan kaɗai kar ku manta a baya mun gaya muku cewa ana cin kasuwan fiƙihu ne wanda an samu saɓani har ma da ɓatanci ga juna a wani lokaci sai kuma a sha'ira da sauran mu'tazila wanda suke cin karansu ba babbaka suke da gwamnatoci a hannunsu suke da abubuwan da ke duk mun karanta wannan da kowa baya to ibn taymiya kawai tsurgo dare guda kawai sai zo da wannan aƙida yace ita kaɗai ce aƙida ta ƙware aƙidan musulunci da za a bi ka ga mai inda zai zauna lafiya da mutane jama'ar annabi kuna fahimtar wannan mala ya ce wa'ataka da ahalus sunna min nazarihi wa qidatu tajsim wal hanbaliya wal mushawwaha inda mu'aridihi sai aka wayi gari wa'ataka da ahalus sunna fi nazarihi sai ya zama abin da yake kariya kamar yana kare aqidan ahlus sunna ne kai tsaye wa aqidatit tajsim da kuma waɗanda ke kokarin yi ma Allah jiki su ma sai suka sai suka makale a bayan wannan aqida suna ganin kamar ibnu taymiya yana ba su kariya ne wal hanbaliya da kuma ƴan mazabin hanbaliya su ma mushawwahatun inda mu'aridihi sai suka makale kun gano wannan da kyau ko a inuwan duk waɗanda suka suna karo da shi da suke mai da martani da ya zo ya tsaya gaba ɗaya sai suka koma bayan sai suka yi mai sai suka makale da ahalu sunna a garin nan da kuma najeriya kaf wane ne ya tsaya wajen mai da martani a kan aƙidan yan bida ba ma albani ba ne da ya kwanta ya rasu ka ƙara jin motsin wani indiya akwai motsin wani dan allah faɗi komi ya tsaya ɗif kowa ya ja baki shiru to ibn taymiya haka ya zama a wancan lokacin sai ya zama shine mai magana da yamun duka duk wanda ya tsokano sai zai makale a ina a bayan shi shi kuma sai ya fito shine jarumin da zai tinkare su ya rushe su mala ce innal uslub alladhi ihtawat alayhi hadhihi alfatwa والتحدي السافر الذي ضمنته أسلوب دا اتفتوى الهموية الكبرى تتترو da kuma irin yadda ake ƙalubalanta na duk abin da littafin ya ƙunsa ga sauran waɗanda suke kan aƙidan da ta saba mashi sai zama ibn taymiya ya wakilci kowa a wancan lokacin an gane wannan da kyau ku sai zama waɗannan 'yan ɓangaren da ba su da bakin magana sun koma sun makale a inuwan wa inuwan ibn taymiya duk da cewa yana fada da aƙida na at-tajsim yana fada da wasu aƙidu na ma na hanbaliyar to amma cin da suna ɗan sassauci a kan waɗancan sai su suka makale a bayan shi ba shi ya makale a bayansu ba an gano wannan da kyau ku? malici sun malista ƙibalar ra'e alladi laƙiyarhu min al'ausatul hambaliya sannan aka waye gare duk 'yan mazhabin hambaliya gaba ɗaya sun zo sun makalkale mashi shine sun malista ƙibal sai aka samu an fuskanto ma ibini taimiyya istiqbal ra'i fuskantowa mai ban sha'awa alladhi laqiyadhu min awsat al-hanbaliya wanda ya samu irin wannan marhabin a tsakankanin 'yan mazabin hanbaliya baki daya aqidansu ne ba su da ilmul kalam da za su iya karewa shi kuma yana da shi kun tuna katunmu na baya gaba ɗaya kawai sai suka mai da shi shine gwarzan da ya daga tuta yake ba su tsaro da kariya an gano wannan da kyau ko duk wani ɗan bida da ya yi yunƙuro a ƙasan nan ba albani ne ke dukan hancin shi ba eh yanzu akwai wanda yake dukan hancin 'yan bida ne eh ga ɓarawa ƙofar gida yana alfahari ya sace ma kayan gida zai gudu da wannan kayan amma kuma ka tara matanka kana ta naushinta a ɗaki kuma kana cewa ni jarumi ne inda gaske ne gasa can ko kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala yace kana minan nata'ij at-tabi'iyya li kulli dhalika an ya'ummu bi dhalika sahatun wastinkarun am fi wasdil asha'ira wal mutakallimin ta ai in dai nan an yaba ma ka samu karbuwa to kuma ka fuskanci ɗaya hannun sai mala yace kana minan nata'ijil tabi'iyya to yana daga cikin natija dama na ɗabi'a in dai ka samu karbuwa a wani abu to kuma sai kaga ɗaya ɓangaren ka shiga matsala sai ce li kulli zalika an ya umma bi zalika sahad wannan sai fusata suwa ɗan ɗaya hannun wastinkarun am ya fuskanci inkari da raddi a baki ɗaya fi wasil asha'ira a tsakankanin asha'ira wal mutakallimin da malaman ilmul kalam alladhi kana yatamatta'u bi ta'yidil hukuma wanda suke da kariya na hukumomi wal jamahir da sauran manyan gari haka ne ko ba haka bane yanzu a garin nan duk mutumin da yake sanya sunna kai tsaye za ga ya zo makale bayan albani a lokacin da su ko manya manyan malaman garin sarakunan garin suke goyen bayan su da sauran manyan garin haka ne ko ba haka ina kwatanta muku abin da dan ku gane me ya faru yanzu 'yan shiya sai zagi sahabbai su ci mutuncin kowa su takura ma kowa nan sun ci me sun ci banza amma da za ka zo kai sunna wacce kana da dalili a cikin littafi to wannan kuma za a zo ce ka saba musulunci Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to haka ibn taymiya ya samu hannu daya sun mara mai baya daya hannun kuma fa sun juya mai baya mahala ya ce wallazi kana rijaluhu mutawa a matbu'ina mutabawwi'ina masna manasibi alqada wal ifta ar-ra'isa ar-rasmiya wanda su waɗancan asha'ira su ne waɗanda ake ba muƙamai na alƙalanci wal ifta kuma suke zaman ba da fatawa ar-rasmiya na gwamnati yanzu ba akwai kwamitin ba da fatawa na ƙasa ba su waya ciki kun gano wannan da kyau ko waɗannan mutanen ne fa su ne gwamnati ke bakin ɗinsu yanzu a sankwato lokacin da aka yi ma sibella ya ba abin da aka yi musu don allah a wannan lokacin ya kamata hukuma ta shiga saboda malaman da ke goyon bayan ɓannan da ake a kai su kuma suna tare da wa da hukuma ne irin abin da ake ma jafar a kano ya kamata ya mashi saboda malaman da suke goyon bayan wannan bannan su suna tare da hukuma ne irin abin da aka yi ma albani a nan zazzau ya kamata ya mashi ne duk auna likulli baladin zai matsalan iri ɗaya ce kawai watilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas to malam sai ce wa musaitiri na alamara kisa da dres su ne wanda ake ɗaura su kujeran karantarwa da ƙarfi da yaji wa talif da kuma sa su rubuta littafi a ƙaƙa ba ma mutane su karɓa ko da tsiya ko da arziki kuma duk wanda ya yi yunkuro ya ce ba daidai ba ne cin da waɗancan suke da hukuma a hannu a ce a karyawa ne kun gano wannan irin waɗannan abubuwan ka sa abin da ke maganin waɗannan mutane sadari shi na ce to kun ce wane kaza ne ku to a gayyato malamai a zauna tattauna za ga an ɗauko wanda bai cancanta ba za ce zo hawa karantar cin da magoyin bayanmu ne namu ne ta saddara littadare su kullu muhawwisun balidun yusamma bil faqihil muhaddisi shikenan Allah shi kyauta to kun ga matsalar da ibnu taymiya shiga ko littafin fatwal hamawiyatul kubra ta fayyace aqidan annabi da sahabbai an samu wani bangare daga cikin bangarorin jama'a sun marabci littafin ɓangare kuma wanda gwamnati ke goyon baya su kuma sun yi adawa da da littafin ya ta haddasu an zalika ibn kathirin ibn kathir ya ba da labarin wannan dimnal ahadas allati waqar fi sanata thamanin wa tis'ina wa sitta mi'a hijiriya a abubuwan da suka faru a hijira na da shekara 698 ya ƙolu kasa ibn kasir a cikin albidaya wa nihaya ai haka yake ko sai ce abin da ya faru a shekara ta kaza zu misali malam wani abu ne mafi mahimmanci da ya faru a shekara ta 2015 malam gaya mana kai gaya mana eh zaɓe mun gano wannan da kyau ku kowa shi bane mafi girma in haka ce zaben buhari za a ɗauko tun daga ɗaga zaɓe harcin zaɓe har me har rantsarwa har tafiye-tafiye duk waɗannan a hadasin ya daga cin hadisa ma da za a ba da labari shi na ce a shekara ta 2015 ne umar albashir zababben shugaban ƙasan sudan ya kai ziyara afirka ta kudu saboda taron da aka yi na ƙasashen afirka kotun duniya ta ce a tsare shi kota afirka ta gudu ta ce karya bar kasan da yamman nan ya haye jirgi ya koma gida abin shi komi ta fanjama ta fanjami ina fatan mun gano wannan da kyau duwane yana daga cikin hadisan da ake abin nan ba shi ne za ka ji wasu 'yan jaridu a kafafen yada labaransu suna ba da labarin mai ta faru ne kuna jin shirin ko? yadda ka san albidaya wanne haya ne kowa zai ba labarin me ya faru za ka yi mamaki yadda ka san ɗan jarida haka ibn kasir ya bi ya tsara wannan littafi na shi allah madaukin sarki ya samu dace in ka iya karanta albidaya wanne haya za ka ji daɗi sannan kuma za ka yi tsara hatta abubuwan da kake tsara su ina fatan mun gano wannan da kyau to mutum zai je iya wannan ne wani shigo bai iya ba to dole in ya ga cewa wani zai kwakushe mai kafa ɗugu ya bullo ta wani wajen a yi an gane wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu domin ibn kasir yake cewa mala ya ce kama alaihi jama'atun min alfuqaha dama ai mala ya ba mu labarin malaman fiƙi ne suke karfi a lokacin ko to sai waɗannan jama'a daga cikin malaman fiƙiyo sai suka zaburo wa arado ihdarihi ila majlis alqadi wai da ƙarfin tsiya za a kai shi majalisan alqadi jalaluddin alhanafi kun gano wannan ya je mai shari'a akan wannan littafin da ya rubuta falam yahdur ibn taymiya yake Iza zai ce wai ana gayyatan ku taro ba ku zuwa halan akwai wanda ba zai iya gaya maka maganan banza ba in aka irin wannan zaman sai samu dama eme ya bani maganan banzan sai ka rabu da shi ina ibi da timiya ce ba za shi ba an fahimci wannan da kyau ko bayan da ba su yi ba ba irin yadda ba ce ya ga gaskiya ya ji tsoro a bashi ruwan madaci ai abin da ya sa baya zuwa dan bai da gaskiya ne dan bai da kaza bai da kaza da an faɗi irin wannan akan فنودي في البلد في العقيدة التي كان قد سأله عنها أهل الحما المسمات بالحموية فانتصر له الأمير سيف الدين جاغان ابن تيمية أولا لوكتي سيشيلا يتنقى وانا أكيدا wanda mutanen hama suka mai tambaya fatuwar hamawiya ya ce gafa abin da ke cikinta nan da nan sai aka samu sarki saifuddin jagan sai mara mai baya kun gano wannan da kyau ku nan da nan sai aka yi bakin din shi wa arsala yutlabu alladhina qamu indahu waɗanda suka je mai wancan tsiwar kun gano wannan sai fada aka waye gari ibnu taymiya ko fitowa gidan shi bai iya yi bayan ga wancan kage da kazafi da sharri da makaranta ana mai an ce ma bai ma da aqidan salaf ba ƙida yake da ita na ƙware ba ƙidan ta jisime yake da shi ina ba ta mun gano wannan da kyau wa ƙidan shi kenan to shi ne sai wannan sarkin nan da nan sai sa abu a nemo waɗanda suka yi mai ibini taimiyya wancan tsiwon faktafa kasirin minhom mafi yawancin suka tsere wadda riba jama'atun mimman nada ala alal aqida waɗanda suka yi ɓatanci akan wannan aƙida kuma da suka tsaya sarki ya bi su ya sa a kamo su aka bulale su fasa katal baƙuna sauran suka yi shiru kajin da yake marasa kunya manyan a fidda gudunsu ƙananan a ba su kashi munafukan su shuru kun gano wannan da kyau ku falamma kana yawmul juma'a ranan juma'a na yi dama ran juma'a mai ibnu taymiya yake duk wanda ya sani daga hannu duk wanda ya sani ya daga hannu mai ibnu taymiya yake dan ranan juma'a na za maka bulala goma in an tashi ba kai kace tafsiri ba ce maka ya daga hannu an sa kai magana an sa ka kai malam ba biki muke yi ba kaga ƙara mana wani ɗauke-ɗauken biki muke yi ko za mu ɗaukan iskanci wannan karatu ne ba kun gano malam me yake ranar juma'a yauwa haka yake yi kawai zumuɗi ana sun ce jama'a me yake sace tafsir amma so muke mu gano dawa-dawa ne ne suka bi karatun dawa-dawa suka iya karatun kisan ce a ɗaga hannu su nake ga adadin hannayen da ke sama kai kuma sarkin zumuɗi kai kuma sarkin wauta yanzu ka ci ka ɗauka ka ɗauke shi a bidiyo ne ka wulaƙanta shi eh inda nake cewa a juya ɗauki mutane in tambaya mutum yake yi amma ba ni ina mai tambaya ba in ina mai tambaya ƙashinta bai iya ba kun gano wannan da kyau ko kawai shi ke ne ana nan ana nan ran nan kawai sai matan sai ta samu kasar din sai daga ashe barazanar banzan da yake mata ashe huhun ma'ahu ne ma aji na ya samu da kaka kara to shi ne sai mala yake cewa ranar juma'a a amila sheikh taqiyyuddin mi'ad bil jami' ala adatihi yanda ya saba zuwa ya tafsiri haka da ya je wa fassara fi qaulihi ta'ala kawai cikin tafsiri sai aka zo inda Allah ce wa innaka la'ala khuluqin azim karatun sai mu tabaka kun gano wannan da kyau ku ka sau lokaci haka muke sai mun zo karatu kawai sai ga karatun ya zo ya daidai da me da wani abin da ya kamata a bayani ثم اجتمع بالقاضي امام الدين يوم السبت sannan bayan da aka zo ranar asabar ijtama bil qadi imamud din manyan limamai na addini duka suka haɗe ma ibnu taymiya kai duka fastajma'u kullu majma'i suka haɗe mai kai duka da dogo da gajere da mai faɗi da siriri duk aka haɗe mai kai واجتمع عنده جماعة من الفضلاء aka tattaro manya-manyan gari wa bahasu fil hamawiyya sai aka ɗauko littafin hamawiyyatul kubra wa naqashu fi amakinin fiha aka riga tsintan kwarkwata kowane bangare ce ka ce kaza waje kaza ya ka ce kaza fa ajaba anha bima askatuhum ya ba su ansa ba da ansan da sai da yasa kowa ya shiru ba da kalamin kasirin bayan tattaunawa mai yawa sun mazahaba sheik taqiyuddin sannan ibn taymiya ya tafi wa qarata mahadatul umur al'amar yayi normal wa sakatul ahwal al'amari kuma yayi me yayi lub ina fatan mun gano wannan da kyau wa kana min al mutawaqqa jiddan yana daga abin da dama ana tsammani an takuna hazil qissa قد تقدم تدت وصارت هناك ضجة wannan abin da ya faru ko to yana nan zai haifar da kuma wani matsala ai dole ya kamata a san da wannan ai daga randa wani malami ya taso malamai suka yi ca a kan shi ko ku jira abin da zai biyo baya ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ibnu taymiya yanzu ya taso ya zama gwarzo a ina a sham ko to ko wani abin da zai biyo baya ina fatan mun gano wannan da kyau saboda duk inda gwarzo ya taso su ake a turo gwaraza sai sun kokarin me kwantar da shi in sun ki ko to za ta da fitina shine kaidar shine malai ce wa kana minal mutawaqqa abu ne wanda ake tsammanin faruwan shi an ta kuna hazil kissa wannan abin da ya faru kadim taddat ta yi shimfiɗa ne wa tsarar hunaka dajja ta tada wani fitina ukura walakin hadasa fil waqati nafsihi min al ahwal abubuwan da suka faru a wannan lokaci malam yasma bil khawdi fil khilafat wal munaqashat al aqada al aqaidiyya a'ani bi zalika gharat at tatar wannan abin da ya faru na tattauna da kutsa wajen saɓani da kuma musu na aƙida da tattaunawa da jifan juna da ɓatanci da kaza da aka yi ta yi kun gano wannan da kyau ku to wannan ya buɗe ƙofa ta tar suka faɗo shan saura daidai lokacin jama'a sun yi me sun kakkatsi an gano wannan da kyau ku waɗannan sun yi nan waɗannan sun yi nan waɗannan sun yi nan da ko mun ji cewa ta tar na tsoron zuwa ina sha so lokacin tsintsiyarsu maɗaurinta ɗaya ne amma wannan matsalar na faruwa malamai suka shiga ciki shi ganin kawai sai aka faɗo masu a'a ni bi zalika gara tattata faɗo wanda tattar suka yi baraza fiha ibn taymiya a wannan lokaci ibn taymiya shi kadai ya fito kal mujahid al azim kaman mai jihadi wanda babu irin shi wa ƙa'idin am ya zama shine jagoran da suka tunkari wannan yakin wanda zai ce na sarkin garin ya gudu sojojin gari sun gudu ina manyan gari sun gudu za ku zo ku ji da izinin Allah in mun zo ci gaba da wannan karatun a bayan sallah duk sun tsere malaman garin duk sun tsere kun gano wannan da kyau ku duk waɗancan da suka tada hayaniya dama 'yan wawa ne an fahimci wannan da kyau ku da suka ga matsalan ta kai matsala abinda suka zo ci babu sai suka yi mai sai suka gudu komi gari ya watsi yan gidan yari suka fasa gidan yari aka sace kudin gari gaba ɗaya zama ba doka ba oda ibini taimiyya shi kaɗai yayye kuwa ya taro 'yan tsarin samarin da suka rage suka yaƙi sarki ƙaza mun gano wannan da kyau ku za ku zo da izinin allah za ku ci duk wanda ga ya faye cika baki cikin al'amari ko ana zuwa ha maza ha mata za ga bai iyawa mun gano wannan kaji mutum na cewa a mutu har liman kana wai ga sai ka tsince cikin yan tsere ya gudu Allah madauke sarki ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi wannan shine matsaya na wannan zangon dan na san zai wahala mu zo karatu a ranan a litini mai zuwa ba azumi ake yi ba haka to littafin tarihin ibn taimiyya za mu ba shi hutu zuwa bayan sallah an fahimta kamar yadda muka bayyana ga tsare-tsaren da muka tsara za mu tafsiri ba ta sake zani ba yadda muka saba tafsiri haka za mu ba canji mun saba dama tafsirin mu da asuba muke yi don mu ba sauran al'umma sai tafsiri a wasu lokuta amma kamar yadda dama muke fara tafsiri da magariba kafin fara da asuba gobe madadin karatun sharhu sunna na barbahari to a gobe insha Allah war haka da magariba za mu fara tafsirin alkur'ani mai girma shi yasa kowa ya wanko tafsirin shi na ibnu kasir idan muka yi tafsiri talata gobe ko za a kwana ai mun kwana yinin mai laraba to da asuba madadin karatun da muke na aji tafsiri zami kun gano wannan da kyau ko bayan magariba kuma ran laraban daren alhamis kenan ko to shi ma tafsiri za a yi to daga nan mun rufe tafsiri kwata-kwata da magariba tafsirinmu da duk wani karatun magariba ma mun rufe shi to za mu koma tafsiri da yaushe da asuba ta tar haƙashen ramadan da izinin allah a gobe tsakanin aza da la'asar kamar yadda muka saba za mu zo mu ci gaba tafsiri da mata su kuma daga nan har bayan har zuwa ƙarshen ramadan sannan karatukan da muke yi bayan tafsirin asba da maza to ɗaya ga watan ramadan za mu fara sannan karatun da muke bayan ashan haka ne ko shi ma ɗaya ga watan ramadan za mu fara insha Allah waɗannan karatuka ƙwaya hudu su kaɗai za mu yi sai da ina da wa'azozi da zan yi a cikin watan ramadan wasu in ya shafe ku zan sanar da ku muje in bai shafe ku ba kuma ku a ji a kasat Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum